بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباء hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan august 1998 a shekul allama muhammad nasir din albani wa hafizahullah ya ce wa salla salatan maktubatan fa dhamma yadahu falamma salla qalu ya rasulallahi ahadatha fi salati shay'un ba mu gushe ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha a karkashin babin da ke bayanin akan as-sutratu wa wujubuha bayani akan cewa yaya sutura take kuma da bayani akan cewa ita sutura din wajiba ce sai an ainihin saka ta a cikin sallah to yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana yayi wata sallah ana cikin sallah sai aka ga ya danke hannun shi haka ya dunkule hannu ya kai tafka da ya idar da sallah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wani abu ya faru a cikin sallah ne qala sai yace la babu abin da ya faru illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayya sai dai shaytani ne daga cikin ainihin aljanu ya nufin ya zo ya gilma ta ainihin gabana don ya yanke min sallah don ya lalata min sallah ma'ana wannan hadisi yana karfafa wancan hadisi da muka karanto a baya hadisin Abu Dawuda da Burar da Hakim wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan wani daga cikin ku zai sallah to lallai ya saka sutura tare da shi kuma ya kusanci wannan sutura don kada shaidan ainihin ya yanke mishi sallah ashe ita sutura din tana sha makance tsakanin kai da shaidan ashe tana hana shaidan ya iya ƙetare gabanka to shine anan shaidani yayi kokarin ya zo ya ƙetare ainihin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama haka wani shaidanin aljani ya taba kawo annabi fafka da wuta haka bakin wuta tana ci ya kawo mishi haka ya zo zai buga mishi ainihin a fuska ana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai mishi danka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa duk wanda ya karyata duniyar aljanu to wannan mutum tantirin kafiri ne ba izala yake ba ko daga makka ya kamata mutane su fahimci wannan malamin izala ne ko malamin ɗariƙa ya karyata cewa aljanu ƙarya ne babu su ko kuma cutarwar da suke ƙarya ne babu su wannan ya zama tantirin kafiri domin matsala ce ijma'i tsakanin alkur'ani da hadisi da al'ummar musulunci tun daga na farko har na ƙarshe ya kamata kowa ya sani dan kana kin wane kana kin wane kana kin wane dan ba kungiyar ka yake ba wallahi kakka ya sake kai musun abin da yake ma'alumun min addini bi darura abin da yake tabbataccen abu ne ba yadda za a yi musun shi a cikin addinin musulunci kiyayya ka da wani ka je can kai tai kai ka so za ka yi amma kar ka sake ka musanci abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna ingantatta in ba haka ba ka shiga uku to shine ainihin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa khannaqtuhu sai na shaƙe shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi har sai da na ji sanyin harshen shi akan hannuna ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shaƙe shi fam har sai da harshen wannan shaidanin aljani ya zazzago ya sauka akan hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ji sanyin harshe wato yawon wannan kafirin shaidani wa ainullahi manzon Allah yace na rantse da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi sulaimana ba dan ainihin wato addu'ar ɗan uwana Sulaimana da ya rigaye ni da ita ba annabi Sulaimana alaihi salatu wassalam ya yi addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani mulkin da babu wanda zai sami irin wannan mulki ya Allah kai ne baiwa ne to Allah ya amsa mishi wannan bukata kuma ya bashi ya hore mishi aljanu da mutane da dukkan wata halitta da ka sani annabi Sulaiman alaihi salatu wassalamu yana sarrafa su har ma lokacin da ainihin ya rasu ba su ma san ya rasu ba aka ce sai da gara ta rarake wannan sanda da yake tsaye yana dogara da ita yana ainihin sallah a lokacin da ainihin ya faɗi ƙasa sai suka gane cewa ashe tuntuni annabi Sulaiman ma ya riga ya rasu su kuma suke cikin azaba yana azabtar da su yana sa su ayyuka iri-iri daban-daban to irin wannan mulkin na annabi Sulaimana babu wanda zai same shi amma wai a daki aljani ko a yi magana da aljani ko a sarrafa aljani ta wasu hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta tabbatar da su babu wanda yake musu wannan sai zindiki sai kuma jahili wanda yake bai san karatu a cikin addinin musulunci ba an naɗa mishi raunin malanta ne kawai to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dan wannan addu'ar da Annabi Sulaiman ya rigaye ni da ita ba lartu bi ila sariyatin min sawaril masjidi da an ɗaura wannan shaiɗanin aljani a wata birka daga cikin dirakun masallaci na hatta ya tsifa bihi wuldanu ahalil madina har yaran mutanen madina su kewaya da wannan ainihin wato aljani wannan shaidani kowa ya gan shi amma tun da in aka yi haka to ya zama an shiga cikin irin mulkin da Allah ya baiwa annabi Sulaimana kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallama baya ainihin hassadar wani akan baiwar da Allah ya mishi ba kuma ya kokarin kutsa kai a cikin wannan baiwa don haka sai ya kau da kai yace don haka sai aka kyale shi don haka fa man istata'a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun wanda duk zai iya ya ga cewa ba wanda ya sha makanta tsakanin shi da alqibla wal yaf'al to ya aikata haka wannan hadisi dama mun karanta shi muka fara tattauna mas'alolin da ke cikin shi الشيخ العلامة المحدث الألباني أحمد الإمام أحمد يروي وانا حديث والدار قطني دا الإمام الدار قطني والطبراني دا الإمام الطبراني بسند صحيح دا إسناد من إنجنشي وهذا الحديث قد ورد معناه في الصحيحين وانا حديثي أقوي معنى شتابه أتكن بخاري دا مسلم وغيرهما وغيرهما دا ودرس لتتفان عن جمع من الصحابة دا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيوا وهو من الأحاديث وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية wannan hadisi da makamantan shi na daga cikin hadisai masu yawa waɗanda 'yan ƙungiyar ƙadiyaniya suke ainihin kafircewa kamar yadda muka fara bayani cewa 'yan ƙungiyar ƙadiyaniya wani mutum ne ya taso a tsakanin ƙasar indiya da pakistan za mu zo za mu yi tarihin shi za mu zo da cikakku bayanan shi amma sai can wata rana insha allahu ta'ala ran da muka zo ƙarshe ƙarshen wannan littafi inda ake magana akan almasihu dajjal domin yan kadiyaniya ma ba su yarda da dajjal ba ba su yarda da cewa akwai annabi isa zai dawo ƙarshen duniya ba to za a zo za a fayyace duk waɗannan aƙidojin da kai kake gani ka je ka ɗan karanta a wani ɗan pamphlet wani ɗan mitsilin littafi sun rubuta maka shi da hausar boko ko da turanci suna ƙoƙarin su ɓatar da kai dan sun mai da kai sakarai ne in ka je ka yi karatun alƙur'ani da hadisi ka iya larabci babu wani shaiɗani da zai je ya ɗauki turanci ko wani harshe ya rubuta maka ya yaudare ka dukkaninsu 'yan iska ne sun kasa su yi karatu hakikanin karatu ne suka koma suna rubuce-rubuce da turanci don su kau da hankalin musulmi in ba haka ba duk shige da fice da aka yi ta yi a cikin addinin musulunci dangane da karatu da bincike da larabci ake yi kashi casa'in da tara da rabi na addinin musulunci baki ɗaya duk yana rubuce da larabci ne sai daga baya ne za a iya samun cewa an samu ɗaya bisa rabin ɗaya bisa ɗari an rubuta da wasu harsuna waɗanda waɗannan abubuwan duk da aka rubuta da hausa ne aka fassara wannan ƙur'ani ko da turanci ne ko da faransanci ne ko da wanne yare ne za ka samu cewa bankaurar da ke ciki to ta fi abin da yake daidai ciki yawa to kuma da shi ne mutane za su ce wai za su fahimci addinin musulunci to shi ne wannan ainihin zindikin mutumi aka same shi sunan shi ahmad mutumin indiya ne sai ya taso ya ainihin ingila ƙasar ingila sai ta ɗaure mishi gindi kamar yadda muka ce za mu zo da tarihin shi insha Allah ta'ala ƙasar ingila sai ta ɗaure mishi gindi ta ɗauki kwadagon shi cewa ya ce shi ne a isa shi ne masihu din nan ahmad masih din nan da alqur'ani ya faɗa cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad su kuma ingila za su goyi bayan shi su ba shi kuɗi su gina mai masallatai su buga mishi littattafai a yada a ƙasashen duniya aka zo nan yammacin afirka aka ainihin yi musu cibiya suna da daba ainihin a ƙasar ghana suna da makarantu da manya-manyan malamai a ƙasar ghana aka zo nan kuma suna da ainihin wakilai a nan zaria a nan yoruba street a nan sabon gari suna da wakilai kuma a ainihin bauchi akwai wata mata wai sunanta aisha mai shanu da ita da mijinta su suke ɗaukan nauyin yaɗa wannan ainihin aƙida da harshen hausa da ainihin makamantansu suna fassara littafai da Hausa daga Bauchi duk kai hankali da su waɗannan duk masharranta ne. To baka riga ka yi bincike bane game da addinin musulunci ka dan gama sakandare ɗinka baka samu aiki ba ko ka gama jami'a ka baka samu aiki ba kana yawan gantali sai ka samu wannan littafi sai ka karanta da dan turanci wai sai ka ce wai wannan ce wai zaka yi jayya da manyan malamai waɗanda suke yawo tsakanin manya manyan mujalladai wai da haka ake malanta wai zai mutum ya ce wai shi ya fahimci ai sunna ma kuskure ce to ga su nan duk irinsu suna zuwa suna yaudarar ku sai kawai yan iska sai su taho daga kasar ingila ko daga kasar pakistan wai su ne jama'atu tabligh wai sun zo suna karantar da ku addinin musulunci su ne yawon ya raba muku dariƙa da safe za ku yi zikiri hamsin za ku yi talatin za ku yi casa'in za ku yi ɗari dariƙa ka karɓa wurin shehun nan garin kamar in dariƙa kake so ba cikin su aka haife ka ba dan me sai wani dan iska ya ƙetaro mai tuwa kosai daga kasar pakistan ya zo nan ya baka ba su san addinin musulunci ba duk da sunan jama'atu tabligh aljama'atul islamiyya kungiyar su abul ala almaududi wannan jama'atul qadiyaniya dukkan su waɗannan hayaniya ne da bankaura sai kana bincike dangane da ainihin wato kungiyoyi na addinin musulunci tun daga na da har zuwa na yanzu sannan kanka zai waye amma dan ka zauna kai kana jiran wani ya dan rubuto dan pamphlet haka duk gashi nan da haka ne ake yaudarar ku wannan yazo ya ce wai ba za a ce wa Allah ubangiji ba ba za a ce manzo Allah ma'aikin Allah ba ba za a ce wai me yasa wai ga dan wani littafi dan wani pamphlet ne ya karanta wai ubangiji wai kalmar ubangiji wai dan wannan pamphlet din gaba ɗaya duk a waye gari mutane suna tsaya suna zunzurutun karatu kawai sai wani ya je ya dan rubuta wani dan pamphlet haka dan iska ko karatun qur'ani da hadisi bai iya ba wai shine wai malami wai a cikin addinin musulunci duk ga manyan malamai alkabishin nafa irin su imam bukhari su imam malik sun shiga sun fita cikin alkur'ani da hadisai sun yi bayanai amma wadi sai a watsar sai a zo a ɗauki wani bagwari wanda yake larabcin ma bai iya hausar da uwar shi ma take a baki bai iya ba balle ma larabcin wai wannan ne wai zai zama mu'tamadi wai ba za a ce wai ba za a kira Allah ubangiji ba manzo Allah wai ba za a ce dan gatan Allah ba wai ba za a ce ainihin ma'aikin Allah ba kai da jin wannan ka san wannan jahili ne bai san abin da ake kira ilimin usulul fiqh ba bai san abin da ake kira lugal arabiya ba don da ya san waɗannan abubuwan to da wannan kalmar ma gaba ɗaya abin kunya ne ma a jita da bakin shi ma'ana ne faɗan wannan fa yana nuna muku kenan duk kalma dole ta zama ma'anar ta ɗaya ƙiƙan ba za ta zama tana da wata ma'ana ba don haka ɗan gata to wai gata wai wani biri ne to wai dan me zaka ce annabi dan gata wai ka ce annabi dan biri kenan to shikenan kalmar gata kuma ma'ana ɗaya take ɗauka rak kenan ba ta shiga ba ta fita sai kalma ɗaya gata duk inda aka ce gata to biri kawai ake nufi a ina ake irin wannan gwaranci ba dai a nan kasar Hausa ba duk Hausar da ake a kasar Hausa muna jin ta to yaya wace irin Hausa ce za ta zo da ma'ana ɗaya kwaya ɗaya gyangyal ba za ta canza ba ma'aikin Allah wai an ce ma'aikin Allah wai to wai ya zama fa'iliya kenan wai shi ya aiko Allah kenan wai sai dai a ce wanda Allah ya aiko wai ba za a ce ubangiji ba wai me ya gijin duk duk duk ba su san Hausa ba gwarawa ne ba su san Hausa ba ba su san Larabci ba ba su san addinin musulunci ba ba su san Qur'ani ba ba su san ilimin usulu ba in ba haka ba wanda ya bincike a cikin duk waɗannan abubuwan nan lissafa ya san babu aibu dan ka cewa Allah ubangiji ko ka cewa manzon Allah dan gatan Allah ko ka cewa manzon Allah ma'aikin Allah ko wata kalma makamanciyar haka saboda Hausa ba harshe ne wanda yake takurarre ba kamar yadda yake Larabci ba harshe ne takurarre ba haka ainihin Turanci ba harshe ne takurarre ba amma kawai mutum ya tsaya shi kenan wai dan wannan dan pamphlet dan mitsalin littafi haka zai dan karanta shi wai shine wai hujja a cikin addinin musulunci ku je ku yi karatu karatu mutane suke shan dare suna yi kawai sai ka je ka ainihin samu wani dan iska kawai ya gama shan tabashi dan kwaya ya zo ya rubuce rubuce wai wannan ne wai zai zama mu'tamadi a cikin addinin musulunci karatu mutane suka zage suka yi duk wannan rubuce rubuce da kuka gansu suna yi wallahi tallahi ba zaman hira suke da zaman sakarci suke yi ba share lokaci suke su tsaya su yi bincike sannan su rubutu sai kaga babu yadda za ka yi ko baka yadda da magana su ba baka da ta cewa akai Allah ya shiryar da mu shi yasa ku je ku yi karatu kawai kar kuwa halar da kanku to shi wannan Ahmad Gulam shine ya taso yana wannan adda'awa cewa shine wannan da Allah yake faɗi a cikin Alkur'ani cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad kuma ni ne albashir ne da wani manzo yana nan yana zuwa a bayana sunan shi Ahmadu to waye Ahmad din wai shine wannan Ahmad Gulam din za ga shi yayi bakin nadi haka gashi nan irin yadda indiyoyi suke yi ga kasin ba nan ya bari to wai shine annabin karshen zamani amma wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba annabin karshen zamani bane kamar yadda mu musulmi muka yadda da annabi Isa muka yadda da littafin annabi Isa to su ma haka yan qadiyaniya sun yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yadda da alqur'ani amma fa ba su yarda cewa annabi Muhammadu shine cikamakin annabawa ba kamar yadda mu ma musulmi ba mu yarda cewa annabi Isa shine cikamakin annabawa ba bayan annabi Isa to babu wani annabi babu wani manzo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ma sai suka ce to bayan annabi Muhammad babu wani annabi babu wani manzo sai ainihin a shi wannan annabi Ahmad shine wai wannan mutumin kasar India suna da ainihin nau'in nasu alqur'anin da ake mishi wahayi kamar yadda muka ce zamu zo da shi nan za ku ganshi za ku ji karatun cikin shi suna da hadisan su suna da komai nasu kamar yadda mu musulmi muke da namu to shine kamar yadda na fara gaya mana cewa to duk wanda yake bin wannan aqida ta Ahmadiyya ko kadiyaniya ko hulaniya duk abu ɗaya ne to wannan zunzurutun kafiri ne ba musulmi ba ne da sallar shi da azumin shi da zakar shi da hajjin shi duk aikin banza ne domin bai yarda cewa annabi Muhammad cikamakin annaba ba ne in suka zo wannan aya wa khatamin nabiyina sai su ce a ba haka ba karanta ta ba a karanta ta din da kasara wa khatimin nabiyina wato annabi ba wai shine cikamakin annaba ba amma zobe ne na annabawa ado ne ga annabawa shi amma ba wai cikamaki bane don haka ba su yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annaba bane to ash-shaykh al-allamah al-albani yace yan qadiyaniya suna kafircewa wannan hadisin da shi da makamantan shi fa innahum la yu'minuna bi alam al-jinn al-madhkur fil qur'ani was sunnah su yan qadiyaniya ba su yarda da ainihin duniyar aljanu wadda aka ambace ta a cikin alqur'ani da sunna ba qur'ani yayi bayani game da aljanu hadisai sun yi bayani ainihin game da aljanu babu wani abu da ya rage da kake da bincike akan shi game da aljanu sai da ya zama qur'ani da hadisi sun tsaya sun fayyace tas babu abin da ya rage sai dai in kai jahili ne ka ruga da gudu ka koma makaranta ka kwance wannan nadi na malanta da suka nada maka yan kungiya ne yan dariƙa ne yan mazhaba ne yan kiristoci ne ka koma kai karatu shi yafi maka zaman lafiya amma ba haka ba wallahi tallahi zaka tashi kana ƙarya ka waye gari ranar alkiyama kana cikin yan wuta domin ka hau kujerar da tafi karfinka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa tariqatuhum fi raddin nusus ma'rufa ash-shaykh al-allama tani yace hanyar da suke bi suna tunkuda nassoshi na shari'a sanannu ne fa in kanat min al-qur'ani to ga su zai buga misali daga ciki saboda shi ash-shaykh al-albani duk ya buga da irin waɗannan yan dariqa qadiriyya ne yan dariqa tijaniya ne yan nakashmandiya ne shazilawa ne masu bin mazhabi ne yan kungiyoyi ne yan qadiriyaniya ne duk ya buga da su ya riga ya kware game da ainihin ire-iren su to shine sai ya ce hanyoyin da suke bi suna raddin alkur'ani su yarda da nasoshin qur'ani ko sunna sanannu ne amma ga kaɗan daga cikin misalai sai ce fa in kanat min alqur'ani in ka kawo musu dalili daga alqur'ani da ke tabbatar da cewa akwai aljanu harrafu ma'ani ha sai su canza ma'anar ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni ka ce an yi min wahayi wasu ainihin jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatun alqur'ani na qalu su yan qadiyaniya sai su ce ai minal insi wato minal jinni din nan ai minal insi wato an yi min wahayi wasu jama'a daga cikin mutane sun ji qur'ani ba wai aljanu ba fa yaj'aluna lafzatal jinni sai su sanya lafazin aljinnu din nan muradifatan lilafzil a ko eh fa yaj'aluna lafzatal jinni sai su sanya ainihin lafazin kalmar jinnu din nan muradifatan sai wannan kalma su sanya ta daidai lilafzil insi cewa daidai lilafzatil insu cewa daidai ne da lafazin ainihin kalma al'insu kalbashar kamar kalma albashar albashar tana iya ɗaukan mutum shi kaɗai kuma bashar tana iya ɗaukan mutum da aljan to sai suka ce kalma al'insu ma kalma aljinnu ma to ma'anarsu ɗaya ainihin wato da al'ins kalma al'ins to ana nufin mutum ne kawai to haka kalma al'insu haka kalma albashar to suka ce duk waɗannan kalmomi kawai ma'anarsu ɗaya amma babu wai wani ware jinsi a ce wai wannan wasu halitta ne ainihin aljanu wa kharaju bi zalika an lughati wa shar'i da irin wannan tawili nasu sai suka fita daga ainihin tafarkin harshen larabci kamar yadda waɗannan naku su ma da suke cewa ba za a ce ubangiji ba kuma abin takeici jama'a shine wallahi ba karatu suka yi ba ko karatun qur'ani ba su iya ba ni abin da yafi bani takeici wayaya ake ake malanta a Najeriya baka je kai karatu ba duk wanda kace karanta maka inna tsayna kalkafar ba zai iya ba fa ba wai iya wannan karatu karan katsama da ake dama haka din muka gada ba irin wannan karatu ake nufi wannan karatu dama gwamma ma ka tuba ka daina shi yafi maka irin wannan karatu da ake wa takazu duk gwamma ka daina wannan ba karatun qur'ani kake ba kana zagin alqur'ani ne irin wannan karatu da za ka yi mujawwadan shi ne karatun alqur'ani amma dan mutum ya zauna yana irin wannan kwami da garda suke wallahi tallahi sabo yake yi kar ku dauka wai wannan wai wai malami ala gafata malam ƙarya kake da kace ala gafata malam saƙon Allah yake yana karanta alƙur'ani ba daidai ba ƙur'ani sai ka bashi haƙi wajen haruffa wajen yadda wasu suke wajen komai to da za ka ce mutum ya karanta maka inna tsaina kalkausar sai zo ya ce maka fa salli li rabbika wan nahar wan nahar wannan nunun din nan ba zai san hukuncin ta gata ta zo tsakanin ainihin alif da lamun gata ainihin gata ta zo tsakanin alifun ita daurariya da ainihin ha ba wani hukunci za a yi mata wanne har za a ce wan har za a ce hukuncin wurin tajwidi wanne iri za a yi izhari za a yi idgami za a yi iklabi za a yi bai san wannan ba da za ka ɗauko hadisi bai iya karanta hadisi ba amma wai shine malami to shi yasa an za ku nemi malamai da za su karanta muku da mata ko da za su karanta muku da yara sai kun ware kuɗi kun je kun ɗibo malamai ƙwararru in ba haka ba za su lalata muku aƙidar matanku da yaranku ƙarshe kuma duk kuna alfahari matanmu na zuwa makaranta an mai muku da su majusawa ba a karanta musu haƙiƙanin karatun da ya kamata ba shi yasa lallai ne sai mutane sun yi wa kansu faɗa me ya kamata sai an bai wa karatun addinin musulunci muhimmanci yadda yadda kuka ɗauki karatun nursery school kowa zai ɗauki ɗan shekai nursery school wacce tafi wacce ake turanci wacce ake sama school wacce ake kaza amma addinin musulunci kawai zai ɗauki ɗan shi ko zai ɗauki ɗan shi ko ina sai wurga shi zai ɗauki matar shi ko ina sai wurga yaya ake karatun shi ma bai zuwa bai ma damu ba ai dai duk karatu sai a ce ai karatu ne amma karatun boko da bambanci akwai mai kyau akwai mara kyau amma na larabci sai a ce ko ina duk karatu ai karatu ne Allah ake cewa Allah ya kiyaye sai ce wa in kana min sunna idan ko waɗannan nassoshi sun zo ne daga sunna waɗanda ke tabbatar da cewa akwai aljanu fa in amkanahum tahrifuha idan abu ne mai yiwuwa gare su su juya ma'anar wannan hadisi bit ta'awilil batil ta hanyar ta'awili batacce fa'alu sai su aikata haka sai su karkatar da ma'anar hadisi wa illa in kuwa ba abu ne mai yiwuwa ba fama ashala hukumuhum bi butlaniha abu ne mai sauki gare su su hukunta cewa waɗannan hadisai ai ɓatattu ne walau ajma a immatul hadisi kulluhum ko da ku limaman hadisi baki ɗayansu sun haɗu wal umma da al'umman musulunci jami'uha baki ɗayanta min wara'ihim bayan malaman hadisi ala sihatiha akan cewa waɗannan hadisai ingantattu ne tun daga manyan malamai har al'umma musulunci sun haɗu cewa waɗannan hadisai sahihai ne bal mutawatira bal tawaturuha kai malamai da al'umma sun haɗu ma akan cewa waɗannan hadisai mutawatirai ne a sai su ce waɗannan hadisai ɓatattu ne in sun kasa ta'awilin su kenan hadahumullahu Allah ya shiryar da su to jama'a kun dai ji don haka ya kamata ainihin ka san irin yadda zaka kutsa cikin kungiya da kawai wani ya tashi ya ce musulunci islam only shikenan kai kana kishi ruwan musulunci sai ka afka shi a zai saka ka sai ka je ka bi zai saka ka cikin wata kungiya ne sai ka bi zai saka ka dariƙa ne sai ka bi kai dai kana da kishin musulunci duk wanda ya zo ya ka ba za ka bincike ba ma'auni da zaka bi ka zauna lafiya shine ya zama kawai ka tashi kai karatu in ba kai karatu ba waɗannan yan bid'a sun fara zuwa kenan har sai na ƙarshen su ya zo shine wa shine ainihin addajjalu sun fara zuwa kenan wannan ya zo in kungiyar shi ta sanyi wannan ya tashi in ta wannan ta sanyi wannan ya tashi sai sun ga cewa sun raba ka da imaninka Allah kiyaye to wannan ainihin a takaicen takaitawa kenan don haka babu shakka game da cewa akwai duniyar aljanu kamar yadda duniyar ainihin mutane take abin da ake bukata da kai ka je har sahihil bukhari akwai kitabu bayanil jinni al'amuran labaran aljanu baki ɗaya imamul bukhari yana kawo maka Allah ya ce annabi ya ce manyan malamai ga fassara sun yi duk sai aka watsar da wannan kawai aka koma son zuciya Allah ya kiyaye wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan wani daga cikin ku yana sallah da wani abu a gaban shi yana yi mishi sutura yana mishi sutura daga mutane abin ya zama mishi sutura fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya kokarin ya gilma ta gaban shi shi masallacin da ya sanya sutura falyadfa fi naharihi to ya kai tunkuɗa wajen kirjin shi annaharu ai kirji kenan fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka ɗora hannunka akan naharu akan kirji kenan akan fassarar da sayyidina ali da abdullahi dan abbas suka ainihin yi wa wannan aya cewa wanhar kai sallah ga ubangijinka wanhar kuma ka ɗora ainihin hannunka akan naharu shine ainihin kirji kenan to wasu malamai kuma sun fassara fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke layya to amma fassara sayyidina ali na ka mana ne sallah ya kai tunkuɗa daga daidai kirjin wannan da ya zo wanda ya wato gilma mishi gaba tsakanin shi da sutura shi kenan to ka gafa da sharadi sai in ka sa sutura in baka sa sutura ba ba za ka tunkuɗa mutane ba wal yadra mastata'a annabi yace kuma yayi kiyaye gwargwadon yadda zai iya yayi taka tsantsan iya iyawa shi wa fi riwayatin aw riwaya falyamna'ahu ya hana wannan mutum marrataini har sau biyu in ya zo zai wuce ka kai dafa wajen ainihin kirjin shi in ya sake zuwa ka sake kai dafa wajen kirjin shi ba wai dafa naushi za ka kai mishi karan farko ba a'a za ka kai mishi kokarin nuni ne mai yiwa bai faɗaka ba ne sai kai kokarin kai dafe shi ka je kai kokarin dafe shi ta wajen kirjin shi in ya sake ka sake kokarin haka fa in aba idan ya ki falyuqatil to sai wannan masallaci ya yaƙe shi sai ya faɗa da shi kenan fa inna ma huwa shaytanu shi wannan mutum shi kanshi shaytani ne sukutun da guda yana daga cikin shayatinul jinni kenan shayatinul insi jiya kuma mun karanta cewa fa inna ma'ahul qarin yana tare da wani shaydanin aboki wato yana da aboki shay- min shayatinul jinni shi kuma ya zama daga cikin shayatinul insi wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi da a ce mai girmawa ta gaban mai sallah ya san irin nauyin zunubin da ke kan shi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi to da ya gwammace ya tsaya kwana arba'in ko watanni arba'in ko shekaru arba'in su ne suka siya mishi ainihin alheri da ya wuce min an yamurra bayna yadayhi da ya wuce ta gaban mai sallah da a ce wannan mai sallah ba zai sallama ba sai bayan nan da kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in kai kuma ka rasa hanyar wucewa to da ka haƙura har sai ya sallame sannan ka wuce inda ka san zunubin da ke ga- gare ka in ka girma ta gaban shi ne waɗannan hadisai guda biyu al-Imam al-Bukhari da Muslim su suka ruwaito war riwayatul ukhra ɗaya riwaya din nan a can hadisin farko da yace wa fi riwayatin falyamna'hu marrataini yace ibn Khuzaima ibn Khuzaima yayi ta a cikin juz'i na farko takarda ta 94 fuska ta ɗaya wannan kenan ma yaqta'u salata abubuwan da ainihin suke yanke sallah menene in ya wuce ta gabanka to shikenan ya yanke maka sallah sallar ka ta ɓaci sai ka sako sabuwa wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana cewa yaqfa'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhirati ar-rahil ar-rahal al-mar'atu al-ha'id wal himaru wal kalbu al-aswad sallar mutum tana yankewa idan ainihin bai sanya sutura a gaban shi gwargwadon kuciyar sirdi ba wato gwargwadon girman muciya wajen tsawo da kaurinta idan mace balagaggiya ta wuce ta gaban shi shine ma'ana alha'idu anan gashi a ƙasa yace ai albaligatu wato mace wadda take ainihin balagaggiya wal muradu bil qat' huna abinda ake nufi da yankewa sallah anan al butlan baci sallar ta baci balagaggiyar mace tana wucewa gabanka tsakanin kai da suturarka ko kuma baka da sutura to shikenan sai ka sako sallah hakanan jaki hakanan bakin kare wa amma hadisu amma hadisin da ake cewa wai annabi ya ce la tu- la taqta'u salata shay'un babu ainihin wato abin da yake yanke sallah fa huwa hadithun da'ifun yace wannan hadisi mai rauni ne kama haqqatuhu kama yadda na tabbatar da bayani akan haka fi tamamul minna a cikin littafi na tamamul minna shafi na 306 daidai wa ghairihi da wani littafin daban daga cikin littafaina jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu koma sama almar'atul ha'id balagaggiyar mace in ta wuce ta gaban ka kana sallah sallar ta ɓaci wal himaru da jaki wal kalbul aswad da bakin kare qala abu dharr sai abu dharr yace qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah ma balul aswad min al ahmar me yan kare da bakin jaki ai da bakin da da jan ja- da da jan kare ina bambancin wannan ja wannan baki aka ce bakin ne wa qala sai annabi yace al kalbul aswadu kaga bakin kare shaytanu to shaydani ne to kaga an ƙara kenan yanzu kaga yanzu duk inda kaga bakin kare to wannan bakin kare ka tabbatar shaydani ne domin gashi mubtada ne da ainihin khabari alkalbul aswadu shaytanu alkalbu al-aswadu al-alif wallamu huna na ainihin istigraki jami'il jinsi duk inda kaga kare amma baki to shaidani ne al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wa abu dauda wa ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'in farko takarda ta 95 fuska ta biyu wanzur kitabi yace ka duba littafi na mai suna tahzir as-sajid min ittikhadh al-qubur masajid na yi mana tarihin wannan littafin a karatun ahkamul jana'iz da muke littafi ne madaidaici a shekul allamatul albani ya rubuta shi wa ahkamul jana'iz da kuma littafin ahkamul jana'iz wa bid'iha da kuma ainihin bid'o'i sai ka duba ainihin waɗannan littafai guda biyu Allah ya shiryar da mu to duk sa'an da waɗannan abubuwa guda uku suka wuce ta gabanka a halin kana sallah suka sha makanta tsakanin kai da sutura ko kuma in baka sa sutura ba har suka gilma ta gabanka to ainihin sallar ka ta ɓaci to sauran wani namiji da zai zo ya wuce ta gabanka ka ji dai dama aka ce kai kokarin hana shi in ya ki hannuwa kuma aka ce ainihin ka yaƙe shi to ko in ya zo ya gilma sallar ka Allah ta ɓaci to wannan ba mu da nassi akan ɓata sallar ka don haka ba za mu iya cewa sallar ka ta ɓaci ba amma waɗannan abubuwa dai sallah ta ɓaci sabanin yadda wasu suka afka cikin kuskure suke cewa a ai an rage ladan sallar ne ai an yi kaza ne ai an yi kaza a wannan kuskure ne lallai mace tana girmawa gaban sallar kan dai ta balaga to sallah ta baci to sai su masu ta'awili suka ce a to ai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah yana ainihin ɗauko jikar shi in ya zo sujuda ya ajiye a gaban shi in ya taso kuma ya ɗago ta sai aka ce to ai kun faɗi ku da kanku kuka ce yana aje ta a gaban shi ba ku ce tana gilmawa ba nan ana maganar gilmawa ne na biyu suka ce a ta kuma ga hadisin Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama take kwanciya a gaban shi ita Aisha din yana ainihin sallah da ita a gaba a halin yana sallan nan da ita a gaba a to ya sallah da ita a gaba ma balle dan ta zo ta gilma sai aka ce a kun faɗi nan ana magana gilmawa daban da kuma tana kwanci ainihin a gaban shi domin ita kanta Aisha wannan hadisi da farko bata ji shi daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da aka zo ga mata sai da ta musu tace jama'a Allah wa daran ku dan me za ku hada mu mata da karnuka da da jakuna yaya an ina kwance gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana yin sallah kuma sallar shi bata baci ba sai ka ce a kin fahimci kuskure dama ke ma kine yara to yau ke ma za a yi miki ai wannan hukuncin kin kawo shi da kane wannan kuwa nasi ne inda nasi to babu hukuncin ka kuma ai kina magana kwanciya ne nan ku ana magana gilmawa ne kana sallar ta zo ta gilma ta gabanka Allah ya shiryar da mu to kuma tare da wannan fa kusan wata mas'ala su waɗannan da suka kawo waɗancan hadisan suka yi hujja da su a nan ba a wani wurin kuma da aka yi musu hujja da hadisan kuma sai ba su amince ba da aka yi musu hujja da wannan hadisin na wannan yarinya sai suka ce to ai wannan khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mutum ya ɗauki ya ko yaro ko mage ko ɗan wani dabba ya makale maka kana sallah da shi haka sai suka ce ai khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaga nan kuma sun dawo sun yi hujja da hadisin kuma ya dawo kan kowa da kowa ɗaya kenan dangane da Aisha kuma wancan hadisi ta nan ma ba su ɗauke shi ba da aka ce ai gashi taba mace baya lalata ainihin alwala ga annabi yana sallah yana tunkuda ainihin kafafuwan Aisha sai suka ce a'a ai wannan khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sai suka ce a'a ai tana sanya safa ne in za ta kwanta duk ta nada jikinta sai aka ce duk kun faɗi ai mad dalili ala zalik to haka za ka samu inda mutum yana musun hadisi sai kuma ka same shi wani wurin kuma ta kure mishi sai kuma ya ɗauko wannan hadisin da da ya musu sai kuma ya zo ya ce wai zai hujja da shi Allah ya kiyaye as-salatu tujahal qabri sallah da kabari a gaba ina hukuncin mutum ya tasa kabari a gaban shi yana sallah wa kana yanha ani salati tujahal qabri annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana hana yin sallah a ainihin wato da kabari a gaba mutum ya tasa kabari a gaban shi yana sallah da shi fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la tusallu ila al-quburi kar ku tasa kaburbuka a gaban ku kuna sallah shine ma'ana ila al-qubur wala tajlisu alaiha kuma kada ku zauna a kansu wannan hadisin shine dai shi ma takhrijin shi a can muslim da abu dauda da ibnu huzaima waɗanda yace kuma a duba tahbirus sajid da ahkamul janaiz duk tare hada su yayi takhrijin su to haka kamar yadda bai halatta a yi sallah da kabari a gaba ba haka bai halatta ainihin kabari ya zan dama da kai ko hagu da kai ko bayanka ko kuma ainihin ya zama akan kabarin ne ma kake sallah ko kuma ainihin kusa da makabarta ba a son a yi masallaci ko da kusa da makabarta ne balle a je a tsakiyar makabarta sai a yi masallaci wannan abu haramun ne a cikin addinin musulunci ka je ka karanta waɗancan littafai da ya hujja da su Allah ya shiryar da mu anniyatu sai kuma niyya to yanzu za a fara siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikace wato didda ana yi wasu sharar fage ne kafin a shiga ita tsantsagariyar sallar dangane da niyya gashi sai ya sauke mata lamba yace qala an-nawawi الإمام النووي يفدي في روضة الطالبين أتكن روضة الطالبين أتكن مجلد فرقو شافي نقري بيو دا أشرين دهدو wannan littafi rawdat talibina al-imam an-nawawi ya rubuta shi ne tsabagen fiqhu ne na shafi'iyya ko da yane yana ɗauko wasu mazhabobi al-maktab al-islami sun buga shi ne awwal marra mujalladi 16 ne littafi ne na fiqhu to nawawi ya ce wa niyyatu ita niyya hiya al-qasdu ana nufin nufi ake nufi in ka ce niyya mai ce niyya to ana nufin nufi wato fasara ta ma'anarta shine nufi fa yahduru musalli fi zihnihi zata sala sai mai sallah ya halarto da ita asalin sallar da zai a cikin tunanin shi wa ma yajibu ta'arrudu lahu min sifatiha da kuma abubuwan da ya wajaba ya ainihin wato suranta na ita wannan siffar sallah a cikin zuciyar shi ka zuhuriyya kamar in azahar ce to a lokacin da zai ƙudurta niyyar sallah to a lokacin ake so tunanin shi yana sane da cewa yanzu zai sallah azahar ce wal fardiyya haka in ta farilla ce sallar ya kaddara wannan sallah ta farilla ce ba ta nafila ba wa gairiha ko kuma ainihin makamantan haka wato abin da ake nufi shine a lokacin da zuciyarka ake cewa niyya din nan to kamar yadda zamu zo mu ji ba bakinka ne zai faɗa ba a'a zuciyarka ce za ta kaddara irin sallar da za ka yi farilla ce ko nafila mustahabbi ce za ka yi sallar ta isha ce ko sallar azhar ko magariba summa yaqsudu hadhihi al-ulum yace nan sai mutum ya tattara waɗannan abubuwa waɗanda yake yana sane da su sai ya ainihin nufe su qasdan ya kudurce su a zuci muqarinan li awwal takbir yana mai gwama su da ainihin farkon kabbara yayin da bakinka yake cewa Allahu akbar to a lokacin ake son zuciyarka tana sane da irin sallar da za ka yi kawai shine niyya ba wai na yi niyya zan yi dama duk wannan ba daidai bane ma a cikin addinin musulunci ka a bata lokaci akan shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya kulu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyati lalle ayyuka da niyoyi suke tafe wa innamal likulli imri'in ma nawa kuma lalle kowane mutum zai samu ainihin lada ne ko kuma zai samu sakamako ne gwargwadon irin niyyar da ya yi to wannan hadisi shine ainihin a shekul albani ya hujja da shi ga sha kasa ya ce al-bukhari wa muslimun wa ghairuhuma su ne suka ruwaito wannan ainihin hadisi bukhari da muslim da waɗansu malaman wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan yace na fitar da shi a cikin littafi na irwa'ul ghalili a lamba hadisi na 22 Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi sai da ainihin aka samu babban malami الشيخ الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي سيدي يمشي شرحي أتكن جزء قدا كاغنشي منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال شرح وانا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سيدي شرحي سيدي فتر دفك وأتكنش قدا أريد سبعين ترى hadisin innamal a'malu binniyati shine ya mishi sharhi anan to wannan ainihin niyya kamar yadda ka saji wajiba ce ainihin a sallah sallan nan ta farilla ce ko ta nafila kuma za ka ainihin kaddara irin niyyar da za ka yi ne to matsalar da ta rage mu dan tattauna a kai anan shine ko akwai alaƙa tsakanin niyyar liman da mamu ma'anar wannan magana shine idan ya zan liman yana da niyya ta sallar la'asar sai wani ya zo da niyyar sallar azahar ya kabbarta ya bi ko sallar wannan mamu ta inganta domin niyyar shi mamun da ya ta saba wa niyyar liman din ko da yake surar sallar sallolin nasu iri ɗaya ne dukkan karatun a ɓoye ake yi raka'a hudu duk abin da waccan take da shi wannan tana da shi to wannan matsala ce da malamai ainihin suka yi sabani akai al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da wato wasu daga cikin malikiya da ainihin Ahnaf suka ce niyyar liman tana rataye da ainihin wato niyyar mamu tana rataye da niyyar ainihin liman to wannan magana ta su abin fa da take hukuntawa domin sun yi tuya ne sun manta da albasa sun dasa wannan maganar ne don su bata wannan matsalar amma a wani wuri kuma sai suka zo suka yi wa kansu warwara domin wannan magana abin da take hukuntawa yayin da ake cikin sallah sai alwalar liman ta karye to tunda sallar mamu tana da alaka da ingancin sallar liman to yanzu sallar liman baki ɗayanta ta ruguje tun daga farkonta to a ƙarƙashin wannan maganar sallar mamu ma ta ruguje kenan to kuma su kansu ba su yarda da wannan matsala ba don haka suka yi wa kansu tanakubi don haka sahihiyar magana dai a takaitan takaitawa ita ce magana da al-Imam Shafi'i da al-Imam Dawud zahiri suke akai cewa niyyar ainihin mamu sallar mamu dangane da inganci ba ta da alaka da sallar liman daga cikin dalilan da za su ainihin karfafa haka shine lokacin da Sayyidina Umar ya idar da sallah wata rana sai ya juyo ya ce jama'a wannan sallah da ne muku sai da na sallah ne na tuna cewa ina da janaba suka ce to yanzu yaya za a yi sai ce a ku sallar ku ta yi amma ni ne sallah ta ta ɓaci to kaga wannan ya nuna da a ce sallar su na haɗe da sallar liman to yadda ta liman ta ɓaci haka su ma ainihin tasu ta ɓaci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan asari na ainihin sayyidina Umar al-Imam Ibn Abi Shayba da Abdurrazzaq su ne suka ruwaito shi to abin da nake so a nan mu fahimta shine idan ka gane wannan to ashe babu alaƙa kenan dangane da sallar ainihin liman da ta mamu sai dai wajen biyayyar gaɓoɓin sallar kada mamu ya sake ya kabbara sai liman ya yi kada mamu ya sake ya ɗago daga ruku'u sai liman ya yi to in ko har haka ne kuma hakan ɗin ne to lallai mamu zai iya ainihin bin limamin da ya zama sun samu saɓani a wajen ainihin sallolinsu ma'ana ni na zo wannan masallaci zan yi sallata a zahar sai na samu lokacin la'asar ya yi sai in ainihin shiga sai in bi su da niyyar wannan la'asar in aka idar sai in ainihin miƙe ba sai na sake iqama ba wannan iqama da suka yi tun farko ta isar sai in kabbarta sai in yi wannan ainihin sallah ta la'asar shikenan sai in tashi in tafi na daga cikin fa'idojin haka kamar yadda zamu zo mu bayani na ɗaya a lokacin da ainihin ka zo kana yin sallah ɗin su kuma suna yin tasu hankalinka yana kan karfi tsere maka don haka waccan sallar taka ba za a samu cikakkiyar natsuwa tare da ita ba to don haka kwantar da hankalinka ka zo ka bi su in ka bi su aka idar sai ka ainihin yi wannan sallar taka kaga ka samu ɗaya daga cikin jam'in kenan lafiyayye babu gargada yayin da ka tayo za ka yi sallar la'asar sai ka riske su za su yi sallar magariba sai ka shiga sai ka ainihin bi su idan ka bi su yayin da suka yi raka'a uku za su zauna za su yi zaman tahiya za su yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kai kuma da zaran kai jilsatul istiraha sai ka ainihin miƙe sai ka ainihin ciko ainihin wannan sallah taka ma'ana in ka ciko raka'a ɗaya shikenan ka cika sallolin da kai kake da su kenan su ne raka'a hudu ta sallar la'asar mun fahimci wannan da kyau ko sai ka ainihin sallame amma ka saurare su su ainihin yi sallama daga wannan sallah ta magariba ya zama sun sake ka kenan ka zama kamar mai ciko sallah wannan shi ya fi maka idan suka ainihin yi sallama sai ka tashi sai ka ciko raka daya sannan sai ka ainihin miƙe sai kai sallar ka ta magariba ko kuma ka zo za ka yi sallar ka ta isha da ka zo za ka yi sallar isha sai ka samu suna ainihin wato sallar magariba sai ka ainihin shiga ka zo za ka yi sallar magariba sai ka sami suna isha sai ka shiga a yayin da suka zauna jilsatul israha kai sai ka ci gaba da tahiya in kai duk abin da yake akan ka sai kai sallama a lokacin nan sai ka ainihin miƙe in ka riske za a wannan raka'a ta ƙarshe sai ta zama maka raka'a farko kai ta sallar isha shikenan sai ka ainihin bi su in suka sallame ka tashi ka yi ɗaya fatiha da sura ka zauna ka ainihin yi tahiya ka miƙe ka yi fatiha a sirrance ka sake miƙewa ka ainihin yi fatiha a sirrance wannan abin da ka samu da liman ya zama farkon sallar ka kenan wannan ainihin shine daidai daga cikin zantutuka ainihin na malamai haka lokacin da ka taho da sallar isha sai ka same suna yin sallar tarawihi a masallaci sai ka shiga ainihin sai ka bi su kai isha za ka yi farilla su kuma suna yin ainihin sallar tarawihi ne wadda take nafila ce in suka ainihin yi raka'a biyu za su zauna su tahiya su duk abubuwan da ake su sallama kai sai ka zauna ba za ka ainihin yi sallama ba kuma ba za ka miƙe tsaye ba yayin da suka ainihin miƙe domin dasa wata sabuwar raka'a biyun sai ka in suka kabarta kai kuma sai ka miƙe sai ka ainihin kai ka shiga raka'a ta uku kenan ta ainihin isha su kuma sun shiga sabuwar raka'a ta ɗaya ta ainihin wata sallar nafila daga cikin tarawihi yayin da suka yi wannan biyu suka yi sallama kai kuma ka cika hudu in suka yi sallama sai ka yi sallama to shikenan sai ka tashi ka bi abin da ya rage maka na wannan tarawihi in ka ainihin ga dama ka ciko sauran tun da nafila in baka ga dama ba kuma abin da ka samu da liman raka uku ce raka biyar ce gwargwado da ka samu tun da shafa'i shafa'i sallar ainihin tarawihi ce nafila to ya ainihin halatta maka ka dakata akan abin da ya sauƙaƙa ya halatta kuma ka ƙarasa ka ciko su zama sha ɗaya kamar yadda kowa ya samu haka yayin da ka to masallaci za ka yi sallah asuba sai ka samu mutane suna yin sallah azhar to sai ka ainihin shiga masallaci sai ka bi su in ka bi su suka yi raka'a biyu suka zauna suka yi tahiya suka yi salati suka miƙe to kai kuma sai ka ci gaba da addu'o'i sai ka yi sallama ka samu sallah asuba kenan sai kuma ainihin ka miƙe sai ka ci gaba da bin su abin da ya rage maka kai kuma sai ka ainihin ciko in sun sallame to wannan ainihin haka za ka yi sai dai kuskuren da mutane suke shine sai su zo masallaci sai su ainihin samu an riga an yi sallar magariba sai kuma su jira su yin sallar magariba suna jiran sai an idar da isha sannan su bisi haka to wannan kuskure ne sallah in lokacin ta ba a son ka jinkirta ta lallai kaga kayi ta kana zuwa masallaci sun riga sun idar da sallar magariba ba wai sun fara ɗaya sallah bane to sai kai wannan sallar ta magaribar ita kadai sai ainihin ka jira an zo isha yadda kowa yake yin isha sai kai larura ce ta halartar maka da ka shiga wannan kuma ka sani da cewa wannan tsari da aka ce za ka bi kar ka ɗauka tsari ne na son zuciya kar ka ɗauka tsari ne na cewa mustahabbi kamar yadda za a ce maka ai mustahabbi ne a'a dole ne haka za ka yi in ka zo ka samu za su yi sallar azahar za su yi sallar ainihin wato la'asar kai kuma azahar dole haka za ka yi kar ka ce a to ni dai zuciya ta ban natsu ba to me ya hana zuciyarka ta natsu mun fahimci wannan da kyau ko a takaicen takaitawa hadisin mu'azu shine babbar hujja akan haka wanda ainihin mu'azu yake zuwa ya yi sallar ainihin wato magariba a masallacin anguwarsu sai kuma ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a yi sallar isha tare da shi kuma shine limamin anguwarsu in ya koma sai ya ainihin je ya musu limanci na sallar isha riwaya haka ta zo cikin sahih muslim da sunan na dara kutuni cewa in ya koma sai ya musu sallar isha shi a matsayin sallar ishan da zai musu nafila su kuma a matsayin farilla kuma sai su bi shi to wata rana sai ya tsawaita musu karatu ya jawo suratul baqara haka bayan an dade a masallaci ana jiran shi sannan kuma da ya zo ya jawo suratul baqara wani ya da daga kwadago daga gonar shi da raƙuman shi sai aje su gefe guda yaga tun daga sallah ane bari ya zo ya bi da ya idar da da ya zo yana bin wannan sallah sai ya ji ga gajiya ga yunwa ga kuma sallah suratul baqara ake ja aya ɗari biyu da tamanin da biyu da shida sai ya ji ta yi mishi tsawo sai ya janye gefe guda bai sallame ba sai ya janye gefe guda sai ya cikkasa sallar shi da ya cikkasa sallar shi shikenan sai ainihin ya idar da sallah sai ya tafiya shi ana idar da sallah aka ce ai wane ga abin da ya mu'az ya ce wannan mutum munafiki ne suka je suka gaya wannan mutum ai mu'az ya ce kai munafiki ne ai mun shawarar da muke baka sai ka shigar da ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace to abin da za a yi kenan da gari na wayewa ku sai tafi kotu shigar da ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallama dan me zai ci mutunci na yace ni munafiki ne shi ma mu'azu sai ya kawo ƙara sai suka haɗu shikenan ba aika da takarda kenan ba ma sun ba wanda zai kai takarda kowa ya zo sai aka zo kai mu'azu me yasa kake yin haka sai ya ce eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaya yake yace ga yadda yake ga yadda yake manzo Allah yace kai dan me kake haka kana son ka kawo mutane fitina ne dan me ba za ka karanta musu washan su wadu haha ka karanta musu kaza kaza gajejjerun surori matsakaita ba to dukkanin waɗanda ba su amince da wannan hukunci da aka faɗi na ikhtilafin niyya ba in sun zo suna son ku rinka musulmanci kuna sauƙaƙa musu sai su kafa hujja da wannan hadisin amma an ce to ai kuma ga abin da hadisin ke hukunta sai kuma su ce ba su yarda ba to ka ga da tsiyar yan bid'a take kenan abin da ya daidai da son zuciyarsu na Qur'ani da sunna suke ɗauka abin da ya wannan ci wannan kuma sai su ce ba su yarda ba in ba haka ba wannan hadisin da ya ce a sauƙaƙa din shine kuma ya ka halaccin wannan yabo wannan din to in dai haka ne sai a ɗauki duka in kuwa aka aja rabi to a aja ɗaya rabin ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine sai mu'azu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi fada annabi ya ce to kai kuma wannan yaro ya kake yi yace ani in na shi sallah sai in yi fatiha sai in yi ainihin sai Allah ya saka ni aljanna kada Allah ya saka ni a wuta amma wannan gunguni da kai da mu'azu da kuke in kun yi fatiha ni ban iya ba wato karatun sura sai manzo Allah ya ce ai mu ma kewayen wuta din da aljannan duk muke zaga duk wannan dogon sura da kaga muna ja aljannan muke nema wutan muke gudu duk wannan dogon karatun da ake to shine wannan hadisi sai ya tabbatar da halaccin haka sa'an nan kuma gashi na daga cikin hadisai na ikhtilafun niyya in aka yi tafiya sallar tsoro ta kama annabi ya limanci da waɗannan raka'a biyu ya kuma ya limanci da waɗannan raka'a biyu raka'a biyu da zai da waɗannan ya sallame ita ce tashi ta farilla raka'a biyu da zai zo yi da waɗannan tunda kasuru ake nafila ce kuma zai su bi shi saboda haka babu abin da ya hana ainihin wannan a cikin addinin musulunci cewa ai to ai wannan nafila yake bi ya zaka bi mai nafila sallah zaka bi shi sallah ga su suna bin yaro dan shekara bakwai sallah dan shekara bakwai kuma bai balaga ba ina kuncin sallar shi nafila ce amma kuma suna bin shi sallah hadisin shi na cikin sahih bukhari yana ainihin cikin sunan abi dauda to dan haka duk waɗannan mas'aloli ne masu sauki babu rikici akai amma in kana son ka ga yadda aka tsaya aka tantance bayani ɗaya bayan ɗaya zare da abawar shi ka je ka ɗauki littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazmin a cikin mujalladi na biyu juz'i na hudu za ka samu cikakken bayani mai warkarwa duk shigohin da za su sanya maka sai da al'imamu ibn hazmin ya kawo ya watsake su tas daga cikin yan bid'a aka samu ya ce shi ba zai yadda ba sai an kawo mishi daga sahabbai cewa ga shi ina ne sahabbai suke yi aka zo aka kawo mishi gashi nan ibn hazmin ya jawo isnadi tiryan tiryan tiryan tiryan gashi nan sahabbai manya manya da tabi'ai sun suka ainihin wato zo masallaci suka zo ba su wannan sallar ba suka samu ana wannan kawai sai su shiga ainihin sai su bi amma irin wannan abu da kake yi kaga mutum ya zo zai sallah asuba ai bai ainihin sallar tarawih bai yi sallar shafa'i da witri ba bai raka alfajir ba sai ga ya tsaya gefe guda yana yi wannan saban Allah ne yake ya tuba abin da yake sunna ya zo masallaci bai riga ya yi sallah ainihin raka alfajir ba sai ya shigo sai bi sallar asuba ana idar da sallar asuba rana ta fito bata fito ba ta leko bata leko ba duk ma halin da ake da zara an yi sallah sai kabbarta sai ya ainihin yi wannan sallah tashi ta ainihin witiri kuma yi wannan sallah tashi ta raka'at al-fajr hadisi ya zo sahihi ainihin akan haka a cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi don haka babu ainihin jayayya akai babu inda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo da tsanani abin da ake bukata shine kar ku takura mutane ku je ku bincika wa mutane annabi ya zo da sauki da alheri mutane su ci sauki su ci alherin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan a takaicen takaitawa kenan amma niyya din nan da mutane suke faɗi nawaitu an usalli wa zuhura kaza kaza kaza kaza wannan bid'a ne mutane su tuba ba addinin musulunci bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko har akwai wani littafi da aka yi shi a ƙasar nan ana cewa majmu'un niyyati to wannan littafi hukuncin musulunci akan shi ne a saka shi a cikin murhu a kona shi ba littafin addinin musulunci bane littafin batar da mutane ne ga niyyar yankan kaza ga niyyar yankan kaza ga niyyar kaza ga niyyar limanci duk wannan bid'a ne babu shi a cikin addinin musulunci sannan yana daga cikin abin da mutane suka ainihin kawo shi ma wanda yake kuskure ne ya faru a cikin fiqhu shine mutane su ce in an zo za a hada sallar magariba da isha wai sai a ce wai sai an gaya wa jama'a wai su yi niyya wannan magana ba ta da asali a cikin addinin musulunci liman ya zo masallaci ya ga dacewar a haɗa sallah a sahar da la'asar ko magariba da isha sai a yi mishi iqama kawai sai ya wuce gaba ya tayar da sallah ana idar da sallah sai ya umarci ladan ya sake yin iqama ko kuma wani mutum ya sake yin iqama kawai sai ainihin a haɗa sallah sai a tafi amma a ce to ai ba a riga an ɗaura niyya ba wannan magana ba ta da asali iqama ɗaya ba za ta yi amfani ba biyu ce za ta yi amfani kiran sallah ne ɗaya za a yi ɗayan kuma a waje za a yi shi da ƙarfi amma wannan kiran sallah kuma da suka ce ba a cikin masallaci shi ma bid'a ne bai da asali Allah ya kiyaye at-takbiru sai ce kuma sai kabbara harama bayan niyya kenan ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance ainihin wato yana fara yin sallah da ainihin wato cewa Allahu akbar manzon Allah bai cewa Allahul a'zam ko Allahul akbar ba wata kalma da yake faɗi sai wannan don haka Allahu akbar ko mutane su daina jan wannan kalma Allah a'a Allahu akbar haka ainihin za a faɗi kalmar wa amara bi zalika al musi'a salatahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci musi'a salati mun yi bayani akan shi kama takaddama kamar yadda bayani ya gabata wa qala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a sallar wani daga cikin mutane ba za ta ainihin wato e cika ba sai wannan mutum ya yi alwala kamar yadda muka yi bayani ran nan mun siffanta a takaicen takaita wadda ainihin alwala take daga cikin abubuwan da muke wa mutane tambihi shine in an idar da alwala din nan addu'ar da ake ita ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وان روايه مسلم ده ترمذي kenan ta inganta da isnadi sahihi ko kuma riwayar hakim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن كاي وانا أنا في كاي وانا أنا يد كدي كفارة المجلس تو النبي سنة تاكما متون إن يدد الولا يوتشن أشهد أن لا إله إلا الله هزوا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رانا القيامة زابود يمشي كوفو في تقوى شيغا تودي يسو wannan kuma manzo Allah yace za a adana mishi ita a cikin wani kati mai ainihin wato adani mai ajiya a adana mishi wannan subhanaka allahumma sai ranar alkiyama a fito mishi da ita ta zame mishi alheri to in kai wannan wannan kuma sai kai wannan duk an samu ainihin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma karanta inna anzalnahu da aka ce wai za a karanta inna anzalnahu bayan an idar da alwala wannan bid'a ne haka ainihin wannan daga ido da mutane suke sama ko daga yatsa duk wannan ba shi cikin ainihin hadisai ingantattu don haka ainihin wajibi ne mutane su daina yin wannan cewa za a daga hannu ɗaya haka ko kuma za a daga ido daga ido sama haka ya zo a cikin riwaya wadda take ba'isiya munkara wadda ainihin al-Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Laila da al-Imam Tirmidhi amma daga hannu din bata zo ba ta da asali ma gaba daya bata ma zo a cikin isnadi ko da ba'isi ba abin nan Allah ya shiryar da mu to wannan hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fara sallah da Allahu akbar gashi yace muslim ne ya ruwaito shi wa ibn majah da ibn majah وفي الحديث أتكن وانا حديثي إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم akwai nuni akan cewa ashe annabi baya fara sallah da irin yadda zaka ji wasu na cewa nawaitu an usalliya na niyyar zan yi sallah kaza wannan ya nuna annabi baya haka ila har zuwa karshen da yadda suke faɗi bal hadha min al bid'a ittifaqan wannan yana daga cikin bid'a duk malamai sun haɗu akan haka wa inna makhtalafu inda suka yi sabani fi annaha hasanatun aw sayyi'a shin bid'a tun da ya tabbata dai na waitu an usalliya kaza wa kaza bid'a ce to bid'a kyakkyawa ko kuwa mummuna wa nahnu mu kuwa naqulu muna cewa inna kulla bid'atin fil ibada dalalatin duk wata bid'a da ta shigo cikin ibada to wannan bid'a bata ce li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam saboda maganar manzon Allah wanda yake yayi ta ta gane yace wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar duk bid'a bata ce duk bata kuma a wuta take wa tafsilu zalika la yattasi'u lahu al-maqam Shekul Albani ya ce bayanin wannan matsala a nan dalla-dalla wannan wuri bai isa ai bayani ba sai dai ka je ka karanta littafan da suka tsawaita bayani akan bayanin bid'a ka je ka karanta littafin al-i'tisam na al-imam shatibi matukar kana son ka fahimci yadda sunna take da yadda bid'a take lalle ka ga ka mallaki littafin al-i'tisam na al-imam shatibi zai taimake ka kwarar da gaske za ka ka fahimci yaya ake abu ya zama bid'a yaya ake wannan abu ya zama sunna ya zama shari'a وأمر بذلك المسيء صلاة المسيء المسيء وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمر تمت من نم ونم يقات صلى شئنا كما يد بيان يقباتا النبي يتي دشي إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ sallar wani daga cikin mutane ba za ta cika ba har sai yayi alwala fa ya ba'ul wudu'a mawadi'ahu yayi alwalar yadda take kun ji ka'ida kenan alwalar yadda take yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alwala babban malami ad-doktoru Fahad ya yi littafi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam siffa alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma yaqulu bayan kuma mutum ya yi ainihin alwala din sai in ya tashi sallah ya ce Allahu akbar in ya faɗi wannan to haka ne zai yi sallar shi ta cika wannan hadisi al-Imam tabarani ya fitar da shi da isna bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci وكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا شينا شوى مفتاح الصلاة الطهور mabudin sallah shine tsarki in aka ce tsarki ya hada tun daga shiga bayi ka yi tsarki har zuwa alwala da tsarkin janaba da komai shine at-tuhur wa tahrimuha haramcin sallah kuma at-takbir shine kabbara kana cewa Allahu akbar to duk abin da ya halatta maka kai a wajen sallah to yanzu ya zama haram wata haliluha halaccinta yadda abubuwan da suke haram za su da su zama halal a taslimu yin sallama kashi a ƙasa yace ai wata harimu ma harrama Allah minha min al af'ali ma'ana haramtar da abubuwa na ayyuka waɗanda ainihin Allah ya haramta to da zaran ka ce Allahu akbar to komai ya zama haramun gare ka inda ba sallar ba wa kaza ta haliluha haka halattarwa din nan kana cewa assalamu alaikum to komai da ya haramta ya halatta ai tahlilu ma uhilla kharijuha min al-af'al ma'ana halattar da abubuwan da aka halatta a wajen sallah na ayyuka wal muradu bit tahrimi wa tahlil al muharram wal muhallal abinda ake nufi da tahrimi da tahlil din nan abubuwan da aka haramta da abubuwan da aka halatta maka abubuwan duk da aka haramta maka to a sallah abubuwan duk da yake halal gare ka kana yin kabar harama to sun zama muharram gare ka haramun abubuwan kuma da duk suka zama haramun gare ka kana cikin sallah kana yin sallama sun zama al muhallal sun zama halal والحديث وان حديث الشيخ العلامة الألباني يتي كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه ليس للعبد فتحه إلا بطهور بحلت وني باوا الله وتقوف الصلاة غباده أتوشتك wani bawa na Allah bai halatta ya buɗe ba sai da tsarki ashe bai halatta ka shiga sallah ba sai da tsarki wa kazalika yadullu ala anna dukhula fi hurmatiha la yakunu illa bitakbir to haka kuma wannan hadisi yake nuna cewa to shiga sallar kuma bai halatta mutum ya fara ba sai da kabbara wal khuruj minha la yakunu illa bitaslim kuma wannan yana nuna cewa fita daga sallar bai halatta ba sai da ainihin sallama wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhabin jumhurin malamai wannan wata magana ce a Sheikhul Albani yake maka bai fito ya bude maka ita bane malaman fiqh sun yi sabani akan ta kada ka karanta askari cikin fiqhun malikiya za gani wai da menene ake fita sallah shin da sallama ne assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuwa daga gama waɗannan zikirorin da ainihin aka sa ka kai tahiya salatin annabi addu'o'i shin daga ka gama waɗannan shikenan ka fita sallah yadda ko da ka yi tusa a wannan wuri sai ka miƙe kai tafiyar ka kawai ko kuwa sai ka ce assalamu alaikum shine suka yi sabani wasu malamai suka ce in dai kai tahiya kai salati kai duk waɗannan addu'o'i ko da alwalaka ta karye anan kawai sai ka tashi ka tafi domin da waɗannan abubuwan ne ake fita sallah wasu kuma suka ce a ko da kayi waɗannan abubuwan sai ka ce assalamu alaikum sai har ka kai kan wannan minjaye ta assalamu alaikum tukuna sannan alwalaka ta karye to shi kenan daga nan zaka iya tashi ka tafi to shi ne yake nuna maka wannan magana ita ce daidai sai kayi sallama tukuna kake fita daga sallah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa kana yaqulu annabi sallallahu wa kana ko to wannan hadisin da muka karanta yace Abu Dauda wa Tirmidhi wal Hakim sune suka ruwaito shi wa sahahahu al Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-Zahabi al Imam az-Zahabi shi ma ya dace da Hakim akan inganta wannan hadisi wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan Sheikh al-Albani yace ya fitar da shi a cikin littafin shi Irwaul Ghalili lamba hadisi na 301 Allah ya shiryar da mu wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana daga ainihin muryar shi wajen kabbara harama hatta yusmi'a man khalfahu har ya jiyar da waɗanda suke bayan shi wannan hadisi al-Imam Ahmad da Hakim su suka ruwaito shi wa sahahu kuma Hakim ya inganta shi wafaqahu zahabi zahabi ya muwafaqa da shi don haka abin da yake akan liman kenan liman ya kabbara ya yi sami Allahu ya yi duk abubuwa komai da karfi yadda za a ji ba sai an sa ladan ba sai dai inda larura kamar yadda zamu zo mu ji wa kana idza marida in ko ya kasance shi ba shi da lafiya shi annabi sallallahu alaihi wasallama rafa abubakar sautahu sai abubakar ya daga muryar shi yuballighu nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallama yana isarwa da mutane kabbara annabi sallallahu alaihi wasallama dan su ji kenan wannan hadisi muslim da imam nasa'i su ne ainihin suka ruwaito shi wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idza qala al-imam idan liman yace Allahu akbar faqulu Allahu akbar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kenan in liman yace Allahu akbar kuma sai ku ce Allahu akbar wannan hadisi al-Imam Ahmad da Imam al-Baihaqi suka rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to dan haka wannan zakaranci da ake yi sai inda larura zakara ya daga muryar shi saboda liman bai da lafiya ko kuma ainihin liman yana da wata matsala ko ta rashin sauti to amma yanzu tunda da microphone sai liman ya makala microphone a gaban shi ko ya jawo sandan microphone ya sa a gaban shi babu bukatar wannan kenan to amma mutane bid'a ta kai musu yadda yake ko da mutum biyu ne za a yi sallah wai sai ka ji ɗayan yana yin zakaranci kuma na daga cikin bid'ar wai sai a ce lallai sai ladan ne ma zai zakarancin ai shi annabi bilal ne lada ne shi amma ga abubakar ne kuma yake daga sauti ashe duk wanda ya daga sauti ko ya iqama ta yi cewa wanda ya kiran sallah shi zai iqama wannan ba hadisi bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka wasu malamai ma na malikiya ka karanta ainihin ihya sunna ta shehu usman dan fodiyo suka ce in ma ka sake ya zama kana jin sautin liman amma ka ki ka bi sai ka jira ladan yayi tukuna sannan kai suka ce sallar ka ta ɓaci Allah ya kiyaye magana tana cikin ihya usunna ta shehu Usman dan Fodiyo to anan zamu ainihin kwana insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik